أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna uku ga watan sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran mazan tsira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zawa madina sha shidda sha shidda ga watan hudu shekara dubu ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake cikin kaddarawarsa da gudanar mulkinsa da kuma yadda yake sarrafa bayansa yadda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi mai albarka wanda muka mishi take mu koyi ibada wanda muka kakaɓe ma wannan littafi namu ƙura ɗaya daga cikin littattafanmu na fiƙihu masu albarka shi littafin al-muqaddamatul iziyya li jama'atil azhariyya ta abil hasan ali maliki ash-shazili rahimahullah على مذهب إمام مالك بن أنس رحمه الله ‘Yan uwa musulmi asalin halittar mutum da aljani, Allah ya halicce shi ba don komi ba illa don bauta, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun. inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil mati wani guri Allah ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin kuma dukkan wani muna shi karkashin ka'idar wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar ka wa'azantar ka motsar domin tunatarwa tana amfano ne zuwa ga masu imani fazakir innama anta muzakkir wani guri manzo yace balligo anni walau aya fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa mu samu dacen littafin Allah alqur'ani mai girma mu samu dacen wato suna inganta manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da magabata na kwarai suka tafi a kansa yi da ba dan Allah ba ya Allah kai ne Allah Allah ka tsare mu Allah ka sanya mana ikhlasi Allah ka sa muna yi dan kai dan yada kalmarka aban ƙasa domin waccan ta gyara waccan ya gyara ni in gyara kai ka gyara a gudu tare a tsira tare yan uwa musulmi a darasi da ya gabata mun kwana a darasi na 29 yau za mu tashi darasi na 30 daidai a cikin wani littafi mai albarka na fiƙihu a bisa fahimta ta imam ko ta mazhabin imam malik bin anas rahimahullah al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya tabil hasan ali maliki ashazili rahimahullah daman waɗannan magabata suna cewa idan duk abin da kaga sun faɗa ya yi daidai da littafin Allah alƙur'ani ya yi daidai da suna ingantar da manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce ka riko da shi wannan shi an mazhabinsu amma idan abin da suka faɗa kaga ya saba ma alƙur'ani ya saba ma sunna ingantatta suka ce ka bar shi ka koma ka yi riko da abin da yake ya tabbata cikin littafin Allah da suna ingantatta wannan shi an mazhabinsu muna fatan kurakuransu Allah subhanahu wata'ala ya kankare musu daidansu Allah subhanahu wata'ala ya limka musu lada mu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah da kuma suna inganta manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimta ta magabata tuntuban harshe ya Allah ka tsare mu karancin ilimi Allah subhanahu wata'ala abin da mu gane mana addini Allah ka ganar da mu ‘yan uwa yau darasinmu na talatin daidai. Ba da bismillahir rahmanir rahim, mala ce fasulun rabewa ko ka ce fasali, salatu safari, ita sallah ta bulaguro, mutum musulmi idan zai yi bulaguro, sallolinsa guda biyar asuba a zaur la'asar magariba isha. To, ya ya kamata ya yi su? ya ya kamata ya aiwatar da su. Yaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya yi bulaguro, waɗannan salloli suka riske shi, ya yake aiwatar da su, sallolinmu waɗannan na wajibi, asuba a zaula asar magarba isha. To shi ne malam yake so yi maka ɗan takaitaccen bayani akan abin da ya shayi sallah ta mai bulaguro. Shi ne malam ya ce, Salatu safari. ida sallah ta bulaguro sunnatun sunna ce, an sunnanta min wato, idan zan yi bulaguro, salloli masu raka'a hulhudu in mayar da su raka'a biyu na farko. Walaha sababun, Malam ya ce, To, ita sallan nan ta bulaguro dai, tana da sababi. tana da wani dalili da yasa ake yin ta ba haka nan ba kawai a walaha sababun tana da sababi wani dalilin da yake sawa a aiwatar da isalin ta bulaguro wa shara'idun kuma sallan nan ta bulaguro tana da sharaɗai wa mahallun kuma tana da wuri daga wuri kaza zuwa wuri kaza ake yin ta sai malam ya ce fa'amma sababuha, amma sababin ita sallar bulaguro, fa kullu safarin ɗawilin, dukkan bulaguro wanda yake mai tsawo, wanda za a ce wane ya tahi bulaguro, ba wane ya tahi unguwa ba. Idan na tashi daga nan, wato, na tahi rumbun laka, kakashe na tahi unguwa. idan tashi daga nan na tahi wato birni sai na ta unguwa amma daga nan da ka tashi sai ka tahi turmuni ko ka tahi murya ko ka tahi magarya ko ka tahi tan ta za a yi kayi bulaguro to shine ma yake cin fa kullu safarin ɗawilin dukkan bulaguro kalmar da za a ci ɗawilin mai tsawo sallah mai raka'a hudu ka tsallake iyakar gonakin iyakar gidajenku daga nan abin da ya gaba sai waɗannan lokuta na sallah suka cin maka imma azzahar imma la'asar imma sallar isha domin ita sallar asuba yadda take raka'a biyinta a bulaguro ma haka ake yinta hakanan sallar magariba yanda ita ma take a bulaguro in ta same ka raka'atta uku za ka yi to dukkan bulaguro wanda yake mai tsawo to wannan ya zama sababin wato kame da sallolinka masu raka'a hulɗu zamanto sallah ce ta bulaguro to menene bulaguron wa huwa arba'u burudin shine malam yace burudi ko sanyi sanyi guda hudu sanyaye guda hudu wal baridu shi kuma burudi arba'u farasiha farsahi hudu ne duk malam zai fassara maka su a gaba wal farsahu shi kuma abin da ake ce mashi farsahi wanda za a auna kaza kaza kaza salasatu amyalin kaga mil uku ne kaga ne ya fito karara shi burdi farsahi hudu shi kuma farsahi ɗaya shi kuma ya tashi mil uku wal milu shi kuma mil ɗaya alfazira'in kamu daga gwiwarka zawa ya tsotsinka in ka meƙe shi ne kamu in ka meƙe to ya tashi mil ya tashi alfa zira'in zira'i dubu biyu ne alfa kaga ta saniya ce dubu biyu na zira'in na zira'i wahiyar sittata ashara farsahan shi kuma haka wato alfa zira'in zira'in nan dubu biyu za ka samu sittata ashara farsahan farsahi sittata ashara sitta e guda goma sha shida shi kuma sai ka sami fahiyar samaniyatun wa arba'una mil sai ka samu mil arba'in da takwas farsahi goma sha shida shida ta ashara shi kuma farsahin nan in kana so ka maida shi a ɓangaren mil sai ka samu mil arba'in da takwas wadan suna cewa mil ɗaya kilo biyu ne wadan suna ce kilo ɗaya da wani abu kilan kusan sai ta yi ta kai kusan wato kilo arba'in tamanin kai kilo tamanin da wani abu ɗari ba kaɗan wannan shine a taƙaice malam ya fassara maka buridi da farsahi da mil ya ce farsahi wato sittata ashara farsan shi wancan zira'i dubu biyu ya tashi farsahi goma sha shidda shi kuma farsahi goma sha shidda sai ka samu mai fahiyar samaniya ta arba'u na mil sai ka samu mil arba'in da takwas muna zuwa dai wa amma shara'iduha amma sharidanta ita sallar ta bulaguro arba'un guda hudu ne zan mu haɗi ɗaya daga ciki kan kuma waɗansu maganganu na malamai al'awwal malaci na farko an ya kuna safaran wajahan wahidan bulaguran ya kasance tahiya ce guda ɗaya ba zuwar zawo ba za ka yi lissai shi wancan zira'i dubu biyun ya zamanto in aka meƙe shi a tahiya ne shine an ya kuna safaran wajahan wahidan bulaguran ya zamanto huskanta ce guda ɗaya zahaban wajen tahiya faƙat kawai la yuhsabu ai ba a lissawa ma'azalika tare da wani arruju'i arruju'u kai na dawowa ba ka lissawa ba wajen dawowa ka ce zuwa da dawowa daga nan za a samu mil 48 a'a shi malaci la yuhsabu ba a lissawa ma'azalika tare da wannan arruju'u dawowa bal bari dai yi utabar ana lura a rujuwa da ita dawowa matsayinta daban. Idan ka koma waɗansu littafan namu na fiƙihu, malam ya ce wal ƙasar wajibin kaga nana, shi sallar ƙasaru wajibi ce alal musafiri a bisa mai bulaguro. Ka rage sallah wadda take da raka'a hudu ka mayar da ita ta koma ta zama raka'a biyu na harko na harko harko nan kai biyu ka zama ka yi ta iya ka yi sallama shi kenan kuma ka samu ka yi jam'i ta ƙadim ka samu ka yi jam'i ta akhir ka samu ka gama azahar a lokacin da azahar ta same ka a cikin bulaguro ka gana ta karkata lokacin azahar ya shiga to in ka zo yi in kai sallah raka'a biyu ta azahar ka tashi ka tada ikama ka yi la'asar a lokacin kuma ka samu kai jami'i ta'khir na jinkirta sallai ka yin sallar azzawarkin da ta same ka sai ka kai ta lokacin sallar la'asar shine jam'i ta'khir lokacin la'asar na shiga a lokacin da inuwa ka ta yi daidai da tsawonka ko inuwa kowane abu ta zo daidai da tsawonsa ko tsawonsa sau biyu duk lokaci na sallar la'asar ne to ka samu abu lau ka jinkirta sallar azzawarkin ka yi ta sallar la'asa bartana yanzu mafi yawancin bulaguranmu akan abin sama ne kana uzurin ka babu lai ka jinkirta azzawar kai ta lokacin sallar la'asar kuma ka samu ka yi jam'u taqdim ka gabatar da sallah ta gaba ka janyo ta ta komo ka yi ta tare da wannan ta bayan ta ta zo kamar azzawar in kai azzawar sai ka tashi kai la'asar kamar sallar sallar magariba idan ka kare magariba kai tsaye sai ka tashi kai sallar isha ka raka biyu to kaga shine jam'u taqdim da kuma jam'u ta'khir na gaban ka maido shi baya na bayan ka maida shi gaba duk ka samu kai wannan to malam yake karantar da kai a gurin waɗansu malaman domin nan al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hasan ali al-maliki ashzari maula ala mazhabi malik ya ce salatu safari sunnatun sallar bulaguro sunna ce nan kuma da ya kusanta maka cewa sunnar wajiba wal kasar wajibun alal musafiri ita sallar kasar wajibi ce akan mai bulaguro fi zuhuri a cikin sallar azhar ake yin ta sallar kasarun ka rage sallah mai raka'a hudu kamar da ita raka'a biyu kamar sallar azhar wal asr da sallar la'asar wal isha'i da sallar isha sai mala ya kama ka dalili qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ai ya ce dalili yasa ake yin kasaru wa iza darabtum fil ardi yayin da kuka buga kuka tayi a cikin kasa cikin bulaguro laysa alaikum junahun an taqasuru min salati babu laihi a gare ku da za ku rage salloli in khibtum in kun tsoron an yaftina kuma ladina kafaru waɗannan da suka kafirta za su fitine ku kun samu ku rage salloli mana wa iza da rautun fil ardi yayin da kuka tahi a cikin ƙasa tahiya ta same ku falais alaikum babu laihi a gare ku an taɓa sunu minas sala ku rage sallah ku yi ƙasanunsu sai ka koma an bin Abbasin bangaren sunna kuma daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu Allah ya ƙara da shi yace Allah yace farada lahu salatu ala lisanin nabiyikum Allah ya farallanta muku sallah a bisa harshen annabinku aka farallanta mana salloli akan harshen annabinmu sallallahu alaihi wasallam fil hadari a cikin zaman gida salloli ga sunan azzawar la'asar azzawar la'asar isha arba'an hurhudinsu za ku yi fil hadari a gida wafi sabari in ku abu laguro kake wa raka'atai ne su waɗannan sallar azzawar da ita sallar la'asar wal isha da sallar isha su kuma raka'atai ne ko raka'ata ne sai ka maida su raka'atai ne raka'a biyu wafi da khawfi raka'atan haka nan a cikin tsoro kuma sai ka yi su wato raka'a ɗaya To, wannan kenan. Wani guri can da muka kawo saɓanin da malamai suke da shi, Ikhtilaful umma fi ta'dil musafati, malamai sun yi saɓani a cikin iyakance tahiya allati ta ƙasar fiya sala, wanda ake yin sallar ƙasar da ita tsawonta, ikhtilafan kasiran. saɓani mai yawa, kamar can malam da ya kawo maka, ya ce maka tahiyyar ta kasance buridi, buridi sanyaye guda hudu ce, ko kuma farsahi eh, farsahi wa arba farasiha. e ko kuma ya zaka kasance farsahi hudu ce. Burdi hudu ko farsahi hudu, ko kuma mil uku, ko kuma alfa zira, zira'an, ko kuma wato zira'i da iya ta kai kamu dubu biyu, shi ne wato sittata ashara farsan farsahi goma sha shidda. kuma shi farsahi goma sha shida shi ne wato mil arba'in da takwas. To, a cikin wannan musafatin tsawon tahiyar malamai sun yi ikhtilaf sun yi saɓani akan wannan ke, saɓani kuma mai yawa. To, sai ka diba, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zamna wato tafiyarsa da ta kai ya huta daga garin madina eh da ya huta daga garin madina tahiyar yar kaɗan ce a nan gurin sallah ta same su a nan gurin kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato sai ya yi ƙasaru. Domin cewa annan nabi sallallahu Alaihi wasallama ƙasar fi safarin, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ƙasaru a cikin bulaguro, min asafarihi daga cikin bulaguron shi da yake yi, illa ba da hurujihi min al-madina shine bayan ya huta da garin Madina, wa ƙala an sai Anas ya ce, Sallaitu zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallama na sallallahu azhar tare da annabi sallallahu alaihi bil madina a nan madina arba'an na wato sallah mai raka'a hudu wa bizul khulaifa kina a garin madina a zaman gida raka'a hudu suke yin azhar wa bizul khulaifa da ya huta da garin madina kuma ha akwai guda ake ce mai zulu hulefa ita hiya ce ita kaɗan za ka fito daga madina raka'atai ne sun yi sallah a zau raka'a biyu in ji arsa dan malik radiyallahu anhu kina kaga a garin madina cikin gari a zaura hudu suke amma in suka zo zulu hulefa wani dan ƙauye ne tsakanin shi da madina ta yi ila kaɗan ce yakan yi wato ƙasaro a nan sallar azzaura anas ya ce ya sallar azzaura tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi raka'a biyu bugo da ƙari to ya ce a ƙama na bisa da sanabi ta buka ishirina yoman ya ƙasuru sala idan mutum ya huta daga ya tsallake wato iyakar garake na garinsu ko gidajensu ya tsallake da niyyar zai yi bulaguro ta hiya ta bulaguro ba unguwa ba kullum muna jaddadawa da ka tahi duk abin da ya same ka na sallah mai raka'a hudu za ka mera ta raka'a biyu haka isa gari in dai matsayin mai bulaguro kake to ka samu har kwana ashirin ka yi kana ƙasaro domin ciyayi a ƙamar Yusuf Zabi Tabuka ishiri na yoman. Annabi ya zamna a nan yaƙin Tabuka, a ta yi bulaguro na yaƙin Tabuka, kwana ashirin ya ƙasuru sala ana sallah ƙasaru. Wata ruwaya kuma ya ce, An Anis daga Anis da bin Malik Allah ƙarshe ce, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kharaja masir salasat amyalin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta tahiya wadda ta kai mil uku, war ta kai mil uku, tahiya ta kai mil uku. Au, salasatu farasi, ko kuma ta kai farsahi uku, sallah raka a ni, to duk sallah mai raka a hudu zai yi ƙasanta ya yi su wato raka a biyu. Wani shi ne ɗan taƙaitaccen iya bayanin da kuma za ka ga saɓanin da ke tsakanin malamai maka ɗan tsunkulo maka kaɗan sauran kuma sai ka nemi malamai na sunna su ƙara maka bayani a kai. Asani wato zan mu koma nan cikin al-muqaddamatul iziya li jama'atul azhar ta Abil Hassan Aliyu Maliki Ashazili daga sharaɗi na sallah ta bulaguro mun haɗu na farkon Na farkon shine bulaguran ya zamanto tahiya ce guda ɗaya, ba a lissafa ta da dawowa, tahiyar kaɗai ake lissafi tsawonta. Kinan tahiya in ta kai mil uku ma, ana iya ƙasarin shi, in dai bulaguro ne kati. To, a sani, sharaɗi na biyu in ji al'azamu shine niyya, ala ƙaɗayil musafati, a bisa yankewar bulaguran al-muqaddamatu wadda aka gabatar min awwalihi daga farkon shi min gairi taradun ba tare da eh, taraddadi ba daf'atan wahidatan ya zamanto tahiya ce daf'a ce guda ɗaya kina kai niyya asalisu sharadi na uku ne akan abin da ya shahi sallah ta ƙasaru ta mai bulaguro ashuru'u fi shine inda zaka fara yin ita ƙasar. Farhadariyu mazamnin gida ya ƙasuru yana yin sallar ƙasaru, iza adal basatina, ka gani ko? Idan ya tsallake gonaki ko garakuna mansubatan waɗanda suke dangane ila tilkal balle zuwa wannan garin nasu. Alma'amuratun bi amaratiya wanda yake zamna a nan cikin garin. waɗanda suke nan jikin garin nasu. To in ka tsallake su bakin iyakar gonakinku ka tsallake, to shi kenan sai ka fara ƙasar. Wal amudiyu shi kuma mazaunin ƙauye shine amudi, wahuwa sakinul badiyati kaji imala ya kafa da shi ma'ana, shine mazaunin ƙauye ya ƙasaru yana yin ƙasar iza jawaza hillatahu idan ya tsallake mahallinsa wahiyar buyut shine garuruwansu bakin zanen wane gidan wane shine ƙarshen ƙauye kaza to da ka tsallake wannan gidajen wannan na ƙarshen wannan allati yansibuha wanda ake dangana shi li'awi ilaiha saboda da ake taruwa zuwa gare shi wa sakinul jabali hakarin da wanda yake zamna a cikin dutse au ƙaryatan ko wata alƙarya wani ɗan birni birni ne labina a fiye amma babu gini a cikinta wala basatin kuma basu da garakuna ya ƙasaru yana yin ƙasaru izan fasala idan ya rabu da an manzilihi daga masaukinsa mazaunin dutse ko kuma zanen wata alƙarya wadda babu wato gini shi kuma daga na zai ɗauki ƙasarin shi daga inda ya tsallake mazaunin nasa ga inda suke zaune a nan dutse kaza nan bakin gidansu yake to daga ya tsallake nan in dai lokacin sallah ya same shi azahar ce ko la'asar ce ko sallar isha in wani lokacin ya same shi na sallah to shi kenan sai ya kasar shine cewa sakinul jabali mazaunin dutse au qaryatan ko alƙarya labina afiyawar babu gini a cikinta wala basatina ko basu da garakuna ko gonaki ya kasuru yana yin sallar kasuru idan fasala idan ya rabu ana manzilihi daga masaukinsa a cikin wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abil hasan al-maliki ash-shazili malam yace wa muntahal qasaru shi karshen inda ake cewa nan karshe ne kasar ta kare fi dukhulin a cikin shiga wa huwa mubda'ul qasaru shine daga inda ka ware kasarun fil khuruji daga hutakka har ya zuwa ka shiga wuri kaza Rabi'u na hudu sharadi na hudu na abin da ya shahi sallah ta bulaguro ibahatu sabari bulaguron ya zama to na halak ne to nan malamai shi ma sun tattauna suna ce a ai rangwame ne Allah ya kawo dan a kawo sauki ko da bulaguron na saban Allah ne ba luci za ko kowa ka samu kai ai rahusa ce rangwame ne Allah ya kawo wannan kuma saban kaza gurin sabo wani matsayin shi daban suka ce a'a a nan a wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azza ta abul hasan ali al-malik ashazi ala mazhab imam bil arzi yace arabi na hudu ibahatu safari bulaguro zamanto na halak ne fal musafiru lillahi shi mai bulaguro na wasanni kasaidi kamar horauta min geri hajati ba tare da bukatar komi ba wal asi fi safari da mai sabo a cikin bulaguransa kal abiki kamar bawa wanda ya guje ma mai gidansa ai kaga sabon sabon Allah ne bawa ya guje ma mai gidansa wal aqu da wanda ya saba ma'aifansa ya guje musu ya saba musu yana cikin wannan bulagun lokaci ya same shi na sallah la ya kasuruna waɗannan da malam ya zan sai su ba su yin kasaru a wannan mazhabi ko a wannan littafi na al-muqaddatul iziya li jama'atul azhariya ta abil hasan ali al-malik azhari mahula wa amma mahalluhu amma wurin da ake ita sallar ƙasarun talla ta bulaguro in ta same ka mai raka'a hudu kamar da ita raka'a biyu fa kullu salatu rubaiyati dukkan sallah mai raka'a hudu adraka waqtuha wadda lokacinta ya riske ka fi safari a cikin bulaguro fala ya qasuru subha to su ne zaka yi kasar su waɗannan amma sallar asuba ba a kasarunta tunda ma asalinta raka'a biyu ce amma su wancan ruba'iya duk sallah mai raka'a hudu kasar da zakai amma sallah asuba wala magariba haka nan sallah magariba ita ba ukun ta zakai waye kasaru fa'ita ta safari sallar da ta wuce ka abu laguro kana yin kasarin ta isha ce baka yi ba ita kuma lokacin ta ya same ka a cikin bulaguro sai da ka zo gida aka yi kiran sallar asuba ka makara to ka samu karama wannan sallar ta bulaguro a matsayinta na ƙasar sawa'un mala ya ce ƙadaha fi safari za ka rama ta ne a bulaguron au fil hadari ko a zaman gida ne ka zo gidan lokacin ya wuce in a bulaguron ne fahim kana safariyatun ƙadaha safariyatun in ta bulaguro ce ka rama ta a ta bulaguro wani kana hadariyatun ƙadaha hadariyatun in ku ta zaman gida ce ka rama ta a zaman gida kama ya tumu hadariyatu kamar da kake cika sallah ta gida in a gida ne ta same ka allati tarattabat fi zumata wanda ta jeru akan ka akan ka fil hadari a cikin gida ne ba bulaguro ba wa sabar ko kuma a bulaguron ne waye kadawul kasaru ana yanke kasaru niyyatu niyya tana yankewa a ce niyyarka ta yanke ta ƙasaro, iƙamatu arba'ina ayyaman idan ka kai za ka yi kwana hudu, arba'ata ayyamin za ka yi kwana hudu a gari. Na tashi daga nan zani maraɗi. Niyyata daga zuwa na banna dawowa sai na yi kwana hudu cikakku sihahin ingantattu bi modiyin a wannan gurin a wannan garin da nishi zai kwana hudu to shi kenan niyya ta ƙasaru ta yanki daga na shiga garin sallah mai raka'a hudu sai mai da ita biyu to amma kaga can baya an nuna maka sabai sukan yi bulaguro ko yakin tabuka ma kusan kwana ashirin ko ashirin ba ɗaya. Wani guri ma an ce magabata har tsawon wata guda ma suna suna ƙasar. Wani sun ce a'a in kana tsammanin wani abu ya kai ka kaje nema ko takarda ko kuɗi daga je garin kasabka sai a ce gobe za a baka in ka je a ce kaza bai haɗu ba ka samu kai har tsawon wata guda. Wani suka ce kai har illa ma sha Allahu ma. To ka gani dai ya tabbata dai sahabbai suka yi ƙasar wa kwana ashirin waɗansu a kwana ashirin ba ɗaya waɗansu magabata a kwana talatin to nan malam yake ce maka waye ƙada'ul ƙasar ƙasaru tana yankewa niyyar ƙasar waye ƙada'ul ƙasara niyyatu iqamat arba'ati ayyamin niyyar ƙasaru tana yankewa idan ka san ka je garin ka sabka za ka yi kwana hudu ingatattu fa'idatun fa'ida, in ji mala. Iktida'ul musafir bil muqim koyi na mai bulaguro da zai bi mazamnin gida, wala akasar sun kuyin wannan, ko mazamnin gida ya bi mai bulaguro, ko mai bulaguro ya bi mazamnin gida sallah. Sahihun wanda yake ingatacce, lakin na huyi kurau, cewa dai shi makaruhi ne wa ya ta'akkarul karahatu kuma ana ƙarfafa karahancin fikiti da'il musafir bil muqimi a cikin koyi na mai bulaguro ya bi mazaunin gida ana ganin makaruhi ne ba a ce a sallaka ba ta yi ba an kide wannan fa ina ita ta bihi inda mai bulaguro ya bi mazaunin gida lazimahu ittiba'uhu wanda ya lezamta ya bi shi wala i'adata alaihi babu sakewa a gare shi kenan kaga shi mai bulaguro in ya bi mazaunin gida cika sallar eh eh in mazaunin gida in ya biyin shi shi sai tashi ciko kai bulaguro kake sai ka mazaunin gida to cika sallah zakai in ku ka bi shi shi kenan sallah ka tayi wa naqta da muqimu bihi idan kuma mazaunin gida ya yi koyi da mai bulaguro to wannan shi yayi mazaunin gida ya yi koyi da mai bulaguro kenan abinda aka nura maka mai bulaguro in ya zo an san shi sananne ne yana da ilimin sallah shi ya kamata a gabatar da shi ya yi sallah in mai raka'a hudu ce a zaurce ko la'asar ko isha sai a gabatar da shi in ya biyin shi mu da muke zaune a gida sai mu tashi mu ci ko raka'o'in mu guda biyu tunda mu mazauna gida ne in ko muka yi haka in ji mala fa kullun ala sunnati to kowa yana akan sunnarsa da mazaunin gidan da mai bulaguran kowa yana akan wato sunnarsa fa isallal musafiru fardahu shi mai bulaguro ya sallaci farillar shi shine raka'a shi biyu fa'iza salami raka'atai ne, idan ya sallama daga raka'a biyu, atal muqim kai kuma mazaunin gida tun da kawo mai bulaguro, bima baƙiya min salati, sai ka tashi atal muqim bima baƙiya min salatihi, shi mazaunin gida sai ya tashi ya kawo abin da ya mishi saura na daga sallarsa. Kina kaga an nuna maka abin da ya yi in da mai bulaguro da wanda baya bulaguro. mai bulaguro shi ya kamata a gabatar da shi in masani ne ga sallah ya muku sallah in ya biyin shi mu tashi mu ciku in kuma ha yau mazamnin gidan ni nake bulaguro na bishi to ka gani a nan idan na bishi kaga a nan gurin kuma me zan yi tun na riga na bi shi shi kenan sai in cika sallah sai in cika sallah ta tun mazaunin gida na bi da ka bi sai ka cika sallah amma abin da yake a gabatar da shi wanda yake dan bulaguran ya bi shi mu mu tashi mu ciko sallah in ku ina bulaguro na mazaunin gida to cika sallah zan yi Allahu ala wa alam daga nan zamu tsaya ganin ana nuna lokaci yayi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali kamina majid allahumma barik ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim kamina majid allahumma sa'aluka al huda wa tuqa wa lafafa wal jinan sa'aluka al huda wa tuqa wa lafafa wal jinan rabbana zalamna anfusana la illam taghfir lana khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah
إنه شرك والعياذ بالله فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله قال له ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وعلى الرجل من ذلك اسمعوه اسمعوه ماذا يقول يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم أتمرى اللهم صل وسلم وبارك على من دلنا على ربنا واخذ بايدينا اليه وعرفنا ربنا ولم يترك بابا من ابواب الخير الا ودلنا عليه ولا بابا من ابواب الشر الا وحذرنا منه فاللهم اجزه عنا وعن الاسلام خير ما جزيت به رسولا عن دعوته ونبيا عن امته ورضي الله عن اصحابه اجمعين وأمن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي وما توسلي ولا تسامي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله نتوب من الذنوب ومن الآثار ومن ارتكاب الأوزار سنتوب من كل ما اقترفناه من مخالفات لأوامر ربنا البرايا جل وعلا عباد الله نتوب إلى الله لأن الله تعالى أمرنا بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد الله إن الله تعالى فتح لنا بابا عظيم اقصد به باب التوبة حيث قال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله yajid Allah ghafurur rahim yan kwa masu girma mai tuba daga zunubi yana tamkar wanda ba shi da zunubi duk lokacin da ka tuba zuwa ga Allah duk laifin da kake to za ka koma kamar wanda daman can ba shi da zunubi Allah yana karɓar tuban masu tuba ya kankare musu wannan zunubin ya canza musu da wanda ya kyaukyawa saboda haka yan uwa musulmi mu tuba zuwa ga Allah muna buƙatar yawaita tuba daga dukkan zunubi abinda ake buƙata ga kai sharɗai guda hudu ake so ka tabbatar wajen tabbatar da tubanka zuwa ga Allah ƙarya ce sata ce zina ce cin kudin ruwa ne annamimanci ne dukkan wani sako wanda yake tsakaninka da Allah ba tsakaninka dan adam ba domin tsakaninka dan adam yana buƙatar sai ka je ka nema in ma ya yayi maka in ma ɗin dukiya ce kamar mashi da kai amma ana buƙatar sharuɗa guda uku ka tabbatar da su idan kuma akwai alaƙa tsakaninka da wani cikin mutuncinsa cikin dukiyarsa wannan sai ka nema ɗan uwanka musulmi ya yi ba shar'i na tuba malam ya ce annadamu alama fata yin da dama a bisa abin da ya wuce ka yi ta kashi ni ya sa mana aikata wannan abu yanzu na tuba zuwa ga Allah kana da dama kana kai can ni ya sa maka aikata wannan ka tuba kana mai nadamar aikin da aka aikata na saban Allah na biyu shine niyya baka ƙara komawa zuwa goma na zulmi na uku barin saban Allah a lokacin da kake ci yanzu ka ji an karantar da kai cewa tuba wajibi ne duk mai son ya samu rahamar Allah ya yi ƙoƙarin tuwon shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya wasa dukkan wani saban Allah ya yi nadama ya yi niyya ya bar saban Allah a lokacin da yake yin sa malaman fiƙi suna bar da wato misali kamar misalin wanda ke shan giya ko wanda ke shan ƙwaya ga ƙwayar a hannunsa sai imani ya zo masa da niyyar tuba zuwa ga Allah a lokacin ne ya yi watsi da turin giya ya kashe su in ƙwaye ce yi watsi da ita ko ya ce rami ya binne ta ko ya toya ta wa an yi turuka da ma'asa ya tafi sa'atiya kamar saɓan Allah a lokacin da kake saɓan yau ɗan uwa duniya muna buƙatar tuba zuwa ga Allah muna buƙatar komawa mu zuwa ga Allah muna buƙatar dukkan wani saɓan Allah ya yaƙi da shekar mu tuba mu koma zuwa ga Allah idan dukiya ce tsakaninka da wani ka yi ƙoƙarin neman yaƙi maka ko kuma ya baka lokaci kaɗan kaɗan ko da da ɗan kaɗan kaɗan ne ka samu ka biya su saboda gyara tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala mahalicci yan uwa musulmi babu wani zunubi da ka sani komin girmansa a duniyar nan wanda ka aiwatar inda ka tuba Allah bai karɓi tubanka ba Allah yana shirye yana shirye yana nan a madakata yana jiran masu tuba su tuba zuwa gare shi ya karɓi tubansu babu wani laifi shirka ce iyakar laifi ita ma idan ka tuba baka mutu ba kana yin ta ka tuba zuwa ga Allah Allah mai gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba yin gafara ga wanda ya mutu yana hada shi da wani a cikin bauta amma yana yin gafara abin da bai kai wannan ba saboda haka kina shirka ma ita ce iyakar zunubi wanda in ka zama da Allah kana shirka sai Allah ya gafara ka cikin wuta to ita ma idan ka ji wa'azi ka tuba ka wasa shirka ka wasa sihiri ka wasa hada Allah da wani a cikin wuta ka tuba zuwa ga Allah Allah ma halicci na ma halicci ka shine mai karɓar tubar ba dan adam bane Allah Allah shi an mai karɓar tubar ka tuba shirka in dai ka tuba zuwa ga Allah Allah zai gafarta shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallama fada zuwa ga zuwa ga bayina zuwa ga bayin Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim wanda suka aikata banna ta more ta hore sune giya zina caca yaudara annabi mace kaza ga suna abubuwa yawa suka aikata banna a bisa kawunansu to kadda su ɗere ƙamna daga rahamar Allah rahamar Allah ta yarwaci dukkan kuma Allah yana jina su abinda ke bukata tuwa zuwa ga shi kansu yanzu muna ganin ga shirani ya ina alama yana alamu rani yana shigowa ga damar mu tana zawa ga ramadan yana tinkaro mu ɗan uwa musulmi muna buƙatar tuba mu tuba mu wanke zukatanmu mu wanke jikinmu mu wanke dukkan ayyukanmu su koma kyaukyawa kahin Allah ya sauka mana da ruwan sama kafin Ramadan ya isko domin malamai masu hikima suna cewa Rajab wata ne na shuka Rajab watan Rajab wata ne na shuka suka ce Sha'aban shi kuma wata ne na barkuwa Ramadan shi kuma wata ne na girban abin da ka aiwata na alkhairi na girbi haka malamai masu hikima suke sun kwanta waɗannan watannin guda uku rajab watan shi sha'ban shi kuma wata na ban ruwa ramadan shi kuma nake ba da me za mu samu wannan tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu tuba mu yawaita tuba zuwa ga Allah mu daina mu tsira wa an yi turuka da ma'asiyar da fi sa'ati mu bar saɓan Allah a cikin lokacin da muke malam mai ahadari shek abdurrahman Allah saka mishi da da rami adiri ke cewa wa an yi turuka masu yake in kana mutu labbisan biha a lokacin da kake cuɗanya da saɓon Allah ka tuba ka bari yana daga cikin shaɗin tuba in amsu ke na garangana na tun karo nan da 'yan kwanaki zan mu ce 'yan kwanaki ne wata ɗaya da 'yan kwanaki ya rage kenan muna buƙatar mu tuba ka hira mu dane mu girbi irin abin da ke alkhairi cikin ramadan to saboda haka Allah ya kira zuwa ga bayinsa ka gaya musu ya nasarar ya sallama wa'inda suka aikata ɓanna da kawunan su kar su ɗebe kamar daga rahmar Allah Allah yana gafarta su mai jami'an dukkansa domin Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin ɗaya zuwa ga bayinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi yake cewa ya ayyuhan nas ya kuta ran mutane tubu ila Allah tuba zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah ku al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ku tuba zuwa ga Allah duk wani zunubi da muke tuba mu tseda shi mu yi kokarin kwasa shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa astaghfiruhu kuma ku nemi gafarar Allah wa astaghfiruhu kuma ku nemi gafarar Allah bayan an tuba an astaghfirullah astaghfirullah an tsere zunubin kuma a rika astighfari ana yawaita astighfari Allah na tuba Allah ka yi mini gafara Allah kan kare min zunubai na astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai ka rika yawaita waɗannan wato kalmomi na tuba zuwa ga Allah a tuba a daina kuma a yawaita astighfari sai manzon rahama alaihi salatu wassalam wanda ya yi kowa darajar ɗaukaka shi an gafarta mashi malaihi in zai yi in ma ya yi a baya an gawar da wajen da masu ne an kame shi baya yi baya saban Allah sallallahu alaihi wasallam masu ne amma sai ce ni kuma a tubu ila Allah ina tuba zuwa da Allah ka tabbata maza sarsa babu wani laifi da yake wa bai shine shugaban dukkan waɗansu wanda suke masu biyayya ga Allah ya yi kowa jin tsoron Allah ya yi kowa zuwa ga Allah amma ya ce ina tuba zuwa ga Allah kuma ina neman gafarci ya ce a wata ruwa ya ce a kowace rana yana yin astigifari so ɗari so ɗari wata ruwaya so sabai don allah ɗan uwa ainihin auna rayuwar tarta daga sai zauwa yanzu astigifari nawa muka yi mun samu saba'in kin ko mun samu ɗar kadima ga don magana tuwa zuwa ga allah yana daga cikin abin da in kai sallama a sallar ka kare sallah zaka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yi mini gafara Allah ka yi mini gafara Allah na tuba sai kai so da kai sallama daga sallah dan ka nuna maka yi kokarin kankare ne ga tsarin Allah to ga wanda ya kuma darajar da martaba da daukaka da kusanci ga Allah wanda sai ya ware shiga aljanna kowa zai shiga sallallahu alaihi wasallam yace yana tuba zuwa ga Allah yana yin asifari so ɗari wata ruwaya so sarai kuma dan uwa musulmi ka gane Allah yana son masu tuba ka yi kokarin shiga cikin masu tuba eh Allah na son masu tuba yau kuma Allah ya sauka kowa ya kika eh in ka samu soyayya ga Allah ai ka sha dan uwa jinka da ganinka da tahiyyarka da duk Allah zai zamanto shi ke maka jagoranci a zai tsare ka kai kokarin nisantar abin da Allah ya haram to Allah na san masu tuba sai Allah ya ce mana inna Allah inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah na san masu tuba Allah na kamanan masu tuba kuma Allah na san masu tsarkaka masu yin tsarki a shekar da tuba babban farla ce abinda za a ce in kai shi Allah na kamanan ka ɗan uwa musulmi gabar wannan alkhairu da farla su barka ɗan uwa saboda kuma tuba zuwa ga Allah ya Allah muna tuba zuwa ga ya Allah kan kare mana zunuban ya Allah kan kare mana zunuban ya Allah kan kare mana zunuban ya Allah ka amshi tuban ya Allah ka tsare mu daga dukkan sama maka ya Allah ya Allah kai ne Allah kai ne kace a tuba zuwa gare ka ya Allah muna tuba zuwa gare ka ya Allah da kanka ne mana zunuban mu ya Allah ka yi mana gafara ka rinda kai mana gafara ya Allah dukkan musulmi ya Allah gafarta mana ya Allah ya Allah ka yi mana gafara ya Allah ka tilasta mu tuba daga dukkan sama maka ya Allah ka tilasta jikatan mu da bakunan mu da dukkan wato mu yi kokarin tuba zuwa gare ka ya Allah ya Allah subhanahu wataala ka kutubo mu ya Allah ya Allah ka kutubo mu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yayi masa iyaye da da kakanni da yan kakanni Allah ka yi musu rahama malamai maza da mata wayanda suka rasu Allah ka yi musu rahama masu rai Allah ka musu lokaci mai albarka Allah ka ƙara musu imani da adalci idan lokacin su zamu yayi Allah ka ɗan cikin jannatin firdaus Allah ka ba mu da mai albarka Allah ka ba mu ruwan sama mai albarka da na ƙasa mai albarka Allah ka zama da ƙasar mu da garin mu lafiya Allah ka zama da ƙasar mu da garin mu lafiya duk masu bukata ta alkhairi ya Allah kai ka san bukatun mu na alkhairi Allah ka fiya mana ya Allah abin duk ya tsanance mu ya Allah ka yaye mana ya Allah ya Allah ka yaye mana ya Allah ya Allah ka yi mana rahama ya Allah yan kasuwa da ma'aikata da yan kwadugo masu neman ilimi muhammadiyar na boko masu karanta sau da arziki Allah ka sani albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwar yan uwa waɗanda suke da dukiya suke ba mu dukiyarsu ko suke sanya dukiyar su ɗora kalmar Allah ya Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsu da ta Allah ka tsare mana dukiyoyinmu cikin cikin albarka da alkhairi Allah ka ba mu dukiyar za mu yi amfani da ita wajen ɗora kalmar ka a ban ƙasa ya Allah subhanahu wata'ala ka biya bukatun mu na alkhairi ƙasar mu Niger ka zama da mu lafiya ka zama da ƙasar mu lafiya ya Allah kai ne Allah ba mu zama lafiya ka zama da garin mu ne da maganar lafiya ɗauya Allah da sauran ƙasashen musulmi daga ruwa na musulmi Allah ka zama da mu lafiya ya Allah kai ne Allah Allah kar ka mana fitina a cikin kasar nan ya Allah ya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala jami'an mu na tsaro Allah ka tsare su tsare mu kasar ibadallah sallu wa sallimu ala muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama amarakum rabbukum bi qawli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man salla alayhi salatan sallallahu alaihi bi ashara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كبير مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابن كبير مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك بكل مكان اللهم امنا في اوطاننا واسر ولاة امورنا واجعلنا في من خافك واتقاك واتبع برحمتك ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فقوموا الى صلاتكم يرحمكم